sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wani mai sabon addini da ya ce raka ɗaya ya nema ta tilan sujjada ne, addinin nasa ya samu nasara a kotu, har ma kotun ta ce a biya shi naira dubu ɗari uku na hana shi yin addininsa a nan Kano, taɓita. Ulama magada annabawa sun ba da fatawa kan batun matsayin jaririn nan da matar nan da ta auri maza biyu ta haifa, inda malamai suka ce shi fa jaririn a dangale yake kuma mijinta na haƙiƙa shine mijinta na farko. Hukumar Hizba ta kama wani tsoho da yake zaman wajo ko da wata yarinya wacce ake zartan ya ɗauko ta ne daga can garin Sudil ya kuma kama musu ɗaki a wani hotel a nan Kano. Sai dai dattijan ya ce soyayya ce ta haɗa su da wannan yarinya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Yusuf Ala Abdullah ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne daga babbar kotun tarayya mai lamba biyu, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Oguwata, inda wannan kotu ta umarni ga hukumar Hizba da kuma dagacin garin Utai da kuma kwamandan Hizba da su biya wani mutum naira dubu ɗari uku bisa zargin cin zarafinsa da kuma hana shi yin addininsa kamar yadda ya fahimta. Tun da fari dai lauyan wannan mutum mai suna Sale Idris Bello shine ya shigar da hukumar Hizbar ƙara inda ya ƙorafin cewar sun ci zarafin client ɗinsa mai suna Inusa Hamza. Kunshin tuhumar da wannan lauya ice yi wa hukumar Hizba da kuma dagacin garin Utai da kuma kwamandan Hizba shine inda suka hana wani mutum mai suna Inusa gabatar da addininsa kamar yadda ya fahimta. Wannan mutum dai yana yi wa raka'a ɗaya sujada ɗaya ba sujada guda biyu kamar yadda aka sani ba. Sannan kuma wannan mutum ana zargin yari bato matarsa ita ma dai ta karɓi wannan kururuwa tasa a matsayin addininsa, lamarin da ya sanya surukansa suka ce ba za su bar ɗayarsu ta kauce wa tafarkin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba. Lamarin da ya sanya surukan nasa suka yi ƙorafinsa ga dagacin garin Utai Malam Ɗahiru. Sai da shi kuma Malam Ɗahiru ya fusata lokacin da ya ji cewa wai a garinsa an samu wani sabon addini na yin sujada guda ɗaya a raka ɗaya maimakon sujada guda biyu. Ko da aka gayyato wannan matashi Malam Inusa ya kuma bayyana a gaban dagacin garin Utai, wato Malam Ɗahiru, sai lamarin ya canza, inda Malam Ɗahirin ya fusata, ya sanya matasa suka fusgo masa reshen bishiya, ya kuma dinga jibgar wannan matashi mai sabon addini. Bayan ya gama jibgarsa da reshen itace, ya kuma tarkata shi zuwa gaban ‘yan sanda, inda ‘yan sandan garin Utai suka shaida wa dagacin cewar su fa a tsarin constitution mutum yana da dama ya addinin da ya ga dama. Da haka wannan magana ba tasu ba ce, lamarin da ya sanya shi wannan dagaci na utai ya tattara wannan matashi sai gaban hizba ta can garin wudil. Daga nan ne kuma aka yi taho-taho har zuwa hizba ta sharaɗa wata take a matsayin hedikwata. Inda a nan ne suka kulle wannan matashi har tsawon kwanaki shida bayan da ya zaman kwanaki shida kuma suke ba shi aiki mai wahala domin ko an sa shi aikin kwasar ƙasa. Wakilin Abubakar Sabo da ya halarci zaman kotun da aka gabatar a yau bayan an fito ya samu nazarar zantawa da Malam Inusa Hamza wannan matashi da waccan kotu ta ce yana kan daidai kuma a ba shi dama yi addininsa inda ya farin ciki da wannan mataki da wannan kotu ta ɗauka na ba shi dama yi addininsa.
kotu ta yi duk abin da ake da bukata domin mai domin na kare haƙƙin ɗan adam ta kare mu kuma muna murna ɗari bisa ɗari.
sai dai lauyan Inusa Hamza wato dai Sale Idris Bello ya ce allura za ta iya tono garma domin kuwa ya ce kullewar da aka yi wa matashin ba ta kan ƙa'ida, har ma ya ce nan gaba kaɗan zai shigar da hukumar hizba ƙara kasancewar sel ɗin da suke kulle mutane fa baya kan doron doka.
za mu gurfanar da su a gaban kotu don kotu ta tabbatar in suna da iko su mallaki gadurum da za su kulle mutane kotu ta gaya mana.
Ta Allah Ubangiji ya sanya mu dace, ya sanya mu fi ƙarfin zuciyarmu, ya kiyashe mu da kururuwar shaiɗani. To har yanzu dai muna hukumar ta hizba inda a yau ne hukumar Hizbar ta kama wani tsoho da yake zaman wajoko da wata budurwa, wacce aka ce ya hilato ta ta taho tun daga can garin Wudil, ya kuma kama mata wani ƙaramin ɗaki a wani hotel a nan Kano. Ko da yake dai wannan dattijo ya ce a yi masa yankan hanzari, kasancewar soyayya ce ta sanya shi aikata hakan. wakilin mu Amin Abdu Baka noma yana da ci gaban labari Wanda yake dai ya shaidu a filin inda ranka cewar ita ce ta kawo kanta kuma dama suna soya tare.
bazawara ce ta zo wuri na za ta gyara waya kuma sai mata takalmi na sai mata na aje ta a hotel kuskure na ina roƙon hizba ita ma ta yafi Malam Bakar Mikael shine mataimakin kwamandan Hizba ya ce a halin yanzu suna rike da wannan mutum kuma suna ci gaba da bincike a kansa daga bisani kuma za su ɗauki mataki na gaba.
a gidan aka kamo shi ya sato yarinya daga wudil ya kawo ta hotel din ya ajiye saboda haka yanzu za mu nemi iyayenta kuma za mu nemi iyayensa su ga kuma mu abin da za a ɗauka mataki na gaba to Allah ubangiji ya sanya mu fi karfin zuciyar mu ya sanya mu fi karfin shaidani yanzu kuma sai batun nan da muka fara ba ku labari a jiya wato dai batun nan na Hajiya Hauwa Aliyu matan nan wacce ta auri mazaje guda biyu bayan da mijinta na farko mai suna Malam Bello ita fujiya a can garin su na Bauchi yana dawa sai tarar da gardi a gidansa kwance lamarin da ya sanya yayi kuwa ka masa dauki amma bayan da ya ga cewar kwaurto fa bai tsorata ba sai kawai ya tafi hukumar hizba ya sanar da ita. To dai in takaice muku labari a yau ulama magada annaba sun magantu tunda dai daman ajiyan mun ce za mu ji ta bakin malamai kan matsayin shi wannan jariri da aka haifa da ma matsayin aurensu tunda dai an yi shi babu wali babu sadaki babu siga. Kaga dai su ma fa da alama suna zaman wajo ko kenan. Sai dai Malam Abdulsalam Abubakar Baban Gwale ya ce matsayin jariri fa dangale yake. Yaron yakan zama a matsayin shubaha amma dai ba za a ce masa ɗan gaba da alfatiha ba, kasancewar akwai uwa akwai uba, kuma dukkaninsu sun amince ɗansu ne, ga dai Malam Abdulsalam Abubakar.
idan ya zanto an yi aure wanda yake ba na shari'a ba a bisa rashin sani ko zaton cewa na shari'a ne to sai kuma aka zo aka samu ɗa to hukuncinsa ta wata fuskar baya kama da hukuncin ɗa wanda yake na halal tsantsa kuma sa'an nan ba a riskar da shi kai tsaye da irin 'ya'yan da aka haife shi su na kwararo a lungu to shi ma kuma akwai hukunce hukuncen a cikin littattafai na shari'a Har ila yau Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale ya ce matsayin miji na farko wato Malam Bello da ya tafi lallura shine sahihin mijin wannan mata mai suna Hawwa'u. Har ma ya ƙara da cewa shine mijin da aka ɗaura musu aure kuma suke da ‘ya'ya shida kuma shine duniya ta yarda da sahihancin aurensu tare.
wajibi ne shari'ar musulunci ta warware wannan auren da zai zama an ci gaba da zartar da shi ba in har ma ya san cewa tana da aure kuma duka yi wa'annan abubuwan to wajibi ne a gurfanar da shi a gaban shari'a domin ladabtar da shi da ita ɗin duka suna buƙatar ladabtarwa wannan kuma hurumin alƙalai ne Allah ya sanya mu fi ƙarfin zuciyarmu. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Daga kasuwar sabon gari su ma ‘yan kasuwar ne suka koka, inda suka ce ‘yan sanda su ne masu kwantan ɓauna. Bisa al'ada dai ‘yan kasuwar sun bayyana wa inda ranka cewar ƙungiyar kasuwa ce kadai kake da hurumin hukunta duk wani ɗan kasuwa da ya makara a dai lokacin da ake busa usur don ‘yan kasuwa su fita lokacin tashi yayi. amma duk wanda isa ke yi makara ba tare da ya fita a wannan lokaci ba hukumar kasuwa ce kadai take da ikon hukunta shi kuma haka abin yake a cikin constitution ɗin kasuwa inda suka ce yanzu 'yan sanda ne suke wa mutane kwanta-kwanta inda kana cikin tafiya za ka fita sai ka 'yan sanda su sha gabanka su ce na kama a na kama ko da dai minti goma kaɗai ka kama lamarin da ya sanya 'yan kasuwar suka ce bayan yankan kunkurin bala da 'yan karota suke musu su ma dai 'yan sanda da alama za su fare musu wannan hukunci. Da haka 'yan kasuwar suke kira ga gwamnan Kano da ma sarkin Kano da ma masu faɗa aji kan a tsawatarwa da 'yan sanda kan wani al'amari da suke. Wakilinmu Baka Noma dai shi ya zanta da waɗannan 'yan kasuwa na kasuwar Sabon Gari.
abin da yake faruwa shine 'yan sanda suna cin zarafinmu suna cutar da al'amuran rayuwarmu a bisa matsayinmu na 'yan kasuwa ka kasa kayanka a time din da kake kokarin kwashe kaya a time din za su shigo su firgita ka ko wani ɗau kayanka ko wani ya sa ka gudu wasu su shigo su yi ma sata ko kuma kawai su ce sun kama ka ka bata lokaci akwai hukumar kasuwar da ta cancanta alhakin yake hannunta To har ila yau wakilin namu ya so jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan Kano, wato dai DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, wanda ya ce sai dai a ƙara haƙuri in ya bincika zai magantu. To za mu bashi zuwa gobe don mu ji matsayi domin kuwa 'yan kasuwar jihar Kano suna cikin yanayi ya kamata a tausaya musu. To daga kasuwar sabon gari kuma sai shi ma wani batu mai cike da sakakiya. Sanin kowa ne dai gwamnatin jihar Kano ta tilasta ba da ilimi kyauta tun daga matakin firamare har zuwa sakandire a faɗin jihar Kano. To amma da alama dai wannan shiri ka iya fuskantar tasgaro kamar yadda muka faɗa a baya. Sannan kuma muka ba ku tabbacin cewar filin inda ranka zai fara bibiyar gabatar da wannan shiri tun daga matakin firamare har zuwa sakandire. Har ma a ranar Juma'a da ta gabata muka yi muku tsakure daga cikin batun jakara special primary school wadda a yanzu ita ma makarantar take fuskantar matsaloli to amma kuma kwatsam sai ga wani labari shi kuma mai ban tsoro da ya faru a makarantar GSS Fanshekara wato dai makarantar sakandaren Fanshekara ita ma dai wata ta jima ana damawa da ita inda wani ɗalibin makarantar mai suna Abubakar Fanshekara ya shigo ya bayyana wa inda ranka cewar sun ga wani lamari mai tashin hankali domin ka sun waye gari da ganin wasu mutane da manyan motoci sun shigo wannan makaranta sun kuma umarci a fito musu da dukkanin kayayyakin koyo da koyarwa har ma da wasu sababbin kayayyaki da ko sanya su ba a yi ba da gwamnati ta saya don di a koya wa ɗaliban ƙwarewa a fannin kimiyya wasu kayayyakin ma ko buɗe su daga cikin kwali ba a yi ba sai kawai waɗannan mutane suka shigo kai hatta da tsofaffin bencina da karyayyun kujeru da ma dukkanin abubuwan da ake bukata a wannan makaranta sai da suka ce a tattara musu guri guda wai a musu gwanjansu za su kwashe su je su siyar kaji fa mai sauraro ga dai wannan matashi mai suna abubakar fanshekara da tattaunawar da suka yi da wakilin mu kamilu samini zawaciki makarantar na akwai kayayyaki da aka ajiye mata na workshop da na laboratory waɗanda sun daɗe a nan aji ana ta ƙoƙarin yadda za a haɗa su aiki da su to sai kuma muka samu labarin cewa wayannan kaya an fito da su za a yi gwanjan su so a siyar.
to ganin wannan aika-aika isan ya filin inda ranka ya tashi manzo takanas wato aminu abdu baka noma wanda ya tattaki har zuwa hukumar ilimin sakandare ta jihar kano ya kuma katarin dacewa da ganawa da Zakariya Balarab Abdullahi, wato dai wani babban jami'i a wannan ma'aikata da aka ware shi na musamman domin kula da kaɗa gwanjo na kayayyakin makarantun sakandire. Inda ya ce bai san wacan magana ta sayar da kayayyaki a makarantar sakandiren fanshekara ba, sai dai ya ce masa za a duba. To za mu ji ta bakin shugaban wannan makaranta a nan gaba kaɗan idan zai magantu, don jin sakacin da ya yi shiru waɗannan mutane suka zo suka daka waɗannan kayawawa. da kuma fatan za a yi hattara. A nan kuma ana kira ga ma'abota son nishaɗi cewar hukumar adana kayayyakin tarihi da al'adun gargajiya ta jihar Kano tare da haɗin gwiwar Dynamic Support and Event Organization of Nigeria. Sun shirya muku gangamin taron mawaƙan Hausa irinsa na farko a tarihin jihar Kano. Wanda suka haɗa da mawaƙan nanaye da mawaƙan yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da ma mawaƙan faɗakarwa har da mawaƙan nan na hip hop gangamin taron mawaƙan dai na kwana biyar ne. za kuma a gabatar a gurare daban-daban tun daga ranar Alhamis 27 ga wannan wata zuwa ranar Litinin bi ga wata mai kamawa. Mawaƙan dai sun haɗar da Hamisu Bireka da Maryam Fantimoti sai kuma Isa Ayagi da Billy O sai Malam Bashir Ɗandago da Fati Nijar da Naja ta Annabi sai Umar kullum kullum da Tijjani Gandu sai Habu ta Ule sai Usaini Danko da ma dai sauran mawaƙa da za su sha shi. akwai raye-raye irin su na tubi da yaroba da ma'ibu a ranar alhamis kuma za a gabatar da wannan shiri a sani abacha youth center da ke titin ɗorayi ranar juma'a kuma za a gabatar da irin wannan biki ne a gidan zu bangaren yan ƙoroso ranar asabar kuma za a gabatar da irin wannan shirye-shirye a fari da sinima bangaren ƙoroso ranar lahadi da litinin kuma za a gabatar da wannan biki a hazzain event center da ke farm center dukkanin wasannin da ya za a gabatar da su ne da karfe uku na yamma a kowace rana kada ku bari a baku labari da fatan kuma yan hizba za ku sanya idanu don gudun cakuɗe ɗaya yanzu kuma sai takardun neman taimako ina filin inda ranka ya karɓi takardar Abdullahi Yakubu wanda yake fama da lallura har ta kai mahukunta a zubtun koyarwa na Malam Aminu Kano suka rubuto masa naira dubu casa'in da hudu da ɗari bakwai da arba'in a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki don ci gaba da kulawa da shi a wannan asibiti sai kuma takardar Hafsat Ahmad ita ma dai take fama da lallura mahukunta a asibitin kashi na Dala kuma ke neman tsabar kuɗi har naira dubu ɗari bakwai da casa'in da takwas a matsayin kuɗin da za a ci gaba da kulawa da rayuwarta sai kuma takardar wani ɗalibi da aka nemi a sake sunan sa wanda yake neman kuɗin registration naira dubu ashirin da hudu ya ce yana da dubu goma da fatan al'umma za a taimaka masa da sauran. Ita ma wata wata baiwa Allah ta aiko ‘yarta a daren yau inda ta aiko ta da kujerar nan wulciya. Ta ce a ba mara lafiyar nan da yake bukata ita ma dai domin a sanya ta addu'a Allah ya ba ta lafiya. Sakon ki ya iso Allah ya saka alheri. Duka duka kuma a nan shirin inda ranka zai daga aya a madadin shugaban wannan sashi na al'amuran yau da kullum Malam Nasir Salisu Zango sai kuma abokan aiki Aminu Abdu Baka Noma Zanira Garba Baban Ladi da kuma Abrahaman Hamis na Madina wanda shine ya sarrafa na'ura don sada ni da ku. Ni kuma Yusuf Al Abdalla nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.